بسم الله الرحمن الرحيم to wayancan baitoci da makaranta jiya guda takwas shi ne yake sharhin sai ce ya ƙulu abin da mana yake faɗa cikin wannan baitoci inna man sami'a bi hadhihi al-fada'ila as-saniyya al-fakhar duk wanda ya ji irin wannan falala ta in dariƙa tijaniya madaukakiya abun alfahari sun matakala sai kuma ya dogara ala zalika bisa ga wannan falala da ya ji wani hamaka sai ya haɗu fi irtikabil mukhalafati wurin zai kewa sabon Allah wata maji alal israri da zarcewa bisa ga sabon Allah fa inna Allah ta'ala ita Allah madaukakin sarki yulbisu qalbahu zai tufatar da zuciyarsa wal iyazu billahi min al-nasai da Allah zai tufatar da zuciyarsa wato zai sanya wa zuciyarsa gogo ba hadal imam al-azam kin wannan shugaba mai girma hatta ya qadi janibi bi shatmi wa zan bi sabbi wa shatmi har kaga ya auka a janibin shi da janibi da zagi fa inda zalika to da zaran ko ya afka wannan janibi da zagi يسجل عليه بشقاء أربو تامس فيها الدنيا للآخرة ونحن ذلك لتابعها فيبوء بالهلاك فيقوم لهلكة ونخسران لتابعها والارتقام في محوات الكفر دفاتا واتكم مزنقر الكافرشي والعياذ بالله تعالى ما نمطر الله رضوانا وذلك يتوانا لأمنه دون ليحاطا saban Allah bayan ya ji wannan farza ya zama ya yi amulu kenan min makarul maula am jabbari daga makma masu makarul lahi Allah wanda yake al jabbar zil baqish tashri ma abocin ruko wanda yake mai tsanani wa kan ja'a bil qur'an ya ga zuwa cikin qur'ani wa lazim ne girma ma ja'a bi zalika idan abinda ya zo ga wanda ya yi amulu daga makarul lahi min al wa'id irin narkon da ke ciki da abin da kun da jiki yace wal anbiya wa alaihim assalam baka ganin annabawa aminci Allah ya tabbata a gare su ma amalahum indallahi min aljahi tare da irin alfarman da suke ita a wurin Allah lam ya'manu makar rabbihim alqadir ai ba su amince makarin ubangijin su ba alqadir mai iko ka gani ko to ya kai wanda yake kai ba kowa ba kai amnu daga makarullahi bayan ga annaba ma da suke daga rafi musu amnu ba wa aqadan nazim rahimahullah ta'ala min nadil murid ya qulla fi hadhihi al-abyad cikin wannan baitoji duk abin da yazo ne fil jawahir al-mafid jawahir al-maani cikin jawahir al-maani wa ghairihi da wannan sa kamar jami'u min qawli sayyidina radiyallahu anhu daga fadar shi mushawar jana Allah ya dare shi على وجه التعذير مغرب شوت جانينا صورة دهن جانية صورة والي أصحابي بصحاب بنسا ورئيستاج لهم لكم شريا لكم دب دب تكين إرم وإن لما أغروا أن شوت جاني من مدد المريد هيك الشيء مغنى أقول لكم شوت السوسم مغنى شوت جانية جنة إنا فقابكم إن فعيد الوجود صلى الله عليه وسلم حقيقة شبابنسا ممو النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لنا يا لم تمنع أن من صبنا والذي يزاجيمه ودام على ذلك يدهم بتكباكم ولم يدوكم حقم بجوبا لا يموت إلا كافرا بعض المسلمين كافري وأقول للإخوان ترجعني شيء لا جاء ينقوى ينطريقتها إن من أخذ وردنا والذي يكره وردمه وسمع ما فيه يجعب اللي في فيه na daga farala kamar min da holin jannatu a ba a shiga aljanna bila hisabin ba tare da hisabi ba wala iqabin ba tare da iqabi ba hukuba ba wa annahu la tadurruhu ma'asiyatun yaji cewa wani zaben Allah ba zai cutar da shi ba fadaraha da jin wannan sai je ba nafsa kansa fi ma'asillahi a cikin zaben Allah wattaqaza zalika yarki wannan abu ibalatan kamar igiya ce ilal amana zuwa ga amincewa min hukumatin lahi daga akubar ubangiji fi ma'afihi a cikin sabansa sai karkata zuwa ga wannan danjin wannan abu da ya ji to albasallahu qalbahu shurjan to Allah zai sanya wa zuciyarsa bugu bana din mu hatta ya tubbara da kin da kin mun da zuciyar da kuma sai za ba yau fa idza sabbana an ko idza yau amma ta wallahu kafiran Allah zai kashe shi na kafiri fahzaru in ji shi da ya ku dan uwa ku ji tsoro min ma'adillahi daga baban Allah wa min uqubatihi ku ji tsoron uqubar ubangiji wa man qada Allahu alaihi minkum wanda Allah ya hukunta daga cikin ku bi zambin ya aikata wani zunubi wal abd bawa ga ma'sum ba ma'sumi bane to fala ya qaribanhu kada ya kusanci wannan zunubi illa wa huwa baqil qalbi sai zuciyarsa tana kuka khaibun tana jin tsoro ne hukumati daga hukumar sallallahu idan saban Allah ya auku daga wurin kai to kar ka yi shi akan dadin rai ka yi shi akan a bacin rai zuciyarka na tsoron haɗuwarka da Allah a kan wannan abin da ya karka na makana ta farin ciki da ya saɓon Allah. Wani ma na ƙauli radiyallahu anhu batil kalbi ila da shi da jari ya ce mutum kada ya zama wanda Allah ya hukunta masa saɓon Allah ɗin ya zama zuciyarsa tana kuwa zuwa ƙarshe. Ƙaulul fa'ili shi ne faɗin wani mai waƙa da ya ce malami da ya faɗa. Ya ce Allahu ya alau ma ismun hamamtu bihi illa wa naqadahu khawfi min an-nar وأن نفسي متى حمت بمعصية إلا وقلبي عليها عاتب غاري إذا الله يعلم الله يا ما اسم هممت به فأونزني بذنيك المنتظم حيثتا إلا ونقصه خوفي من النار sai tsorona daga azaba ta wutar ubangiji ya tawayar da wannan saban Allah na na ga abun ya zama na kafashe na aikata abu wanda yake na kafashe saboda jin tsoron tsorona daga azabar Allah wa anna nafsi kuma da raina ma hammad bin asiyatin bata taba himmantuwa da wani saban Allah ba illa wa qalbi alaiha atibu sai zuciyata tana zargin tana zargi akan wannan saban Allah ne kai je zuciya kike wannan aikin zari yana mai wulakantar da wannan ibada din me yasa sai zuciya sai ya dinga wato wato zargin zuciyarsa ne yasa ta ta aikata wannan ta sa aka aikata wannan wa qaulun nazini fadin kuma murid mai yake fal anbiya wa ala ala rutbatihim annabawa bisa ga daukakar darajar su har zuwa karshen baiti annahu bi atabihi ta'kilan ya zo ne dan karfafawa lima qablahu ga abin da ya gabace shi haka annahu yaqulu kamar dan murid mai yana addu'a ne idza kana al-anbiya alayhi salatu wa salam idan annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su sun zama ala maqsusu bihi bisa ga abin da aka ke bance su da shi min kamalil hikmat daga cikakkiyar hikma idan annaba sun zama ba sa zaɓin Allah wa ulul rusuli idan annaba sun zama masu ɗaukakar daraja ne bainal anam tsakanin talakai lahiqahum al-khawf amma tsoron Allah yana da sassu من الرب الكبير المتعالي سوران الله من جرما مدوجينا رسالة رسالة سنس ومعصومة بينكم باسا سبحان الله ولم يأمنوا مكره كما باسا أمنت ومكر الله لكمال معرفة دم سكتشن سنس الله في حال من الأحوال أشن كون حالي لكتن حالا إيه فما بالك لمن أداه إن أنبا هذا سكت يا كمون با أنبا با أنبا با أنبا وأشار بهذا ما لا يروني لولنا إلى نحو ما أكاه الله تعالى أئر أبند الله بعد الأباري في القرآن أثناء القرآن عن الكليم موسى عليه السلام وأمد الله تبدا غريب في قوله جل وعلا عند الله مدعوك تسلكيته فأوجس منهم فأوجس في نفسه خيفة موسى النبي يا قوي tsoro a cikin zuciyarsa lokacin da aka zo aka kirawo masu irin nan kowa ya zo ya fara ya gwada irin sihirinsa suka ce toka na musa ka fara gwadawa mu gani sai ce a ku ku fara gwadawa shi kenan sai suka dinga jefar da da igiyarsu sai ta dinga kowa maciji to annabi musa allah bayan masa alkawari a wannan abu da zai gudana a gaban fir'auna da shi da masu sihirin nan allah ya tabbatar da annabi musa shi ne zai yi rinjaye a kansu amma Allah Musa saboda sanin Allah ya sanya da Allah yake duk da wannan wato gargarancin da Allah ya bashi da masu hirin nan suka suka fara jefa igiyoyin nan suka fara zama mushi jai sai ji tsoro sai tsoro ya kama shi ma'ana kada Allah ya rinjayar da masu sihirin nan a kansa tsoro yake yana jin tsoro ba an bauta amincin to kaga kai da aka ba da aka gaya maka falala ta wannan wurdi ai ba kamata ya yi kuma ka zage damtse akan tabbatar da wannan falala taka daga da an faɗa ai abin da ya kamata kai kenan ba kuma ka kama sharholiya ba to ka duba annabi Musa tare da tabbaci da ya samu daga Allah da aka zo fagen abun sai kuma ya koyi tsoro a cikin zuciyarsa wazalika yace ba da an ƙara lahu tabaraka wa ta'ala bayan faɗa can Allah ya ce masa fi waqtar risalati akan da ya aiko shi da manzanci yace wa naj'al lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma da kai da Haruna za mu sanya muku hujja ba za su iya kaiwa zuwa gare ku ba da ayatina antuma wa man tabi'akum al-ghalibun da kai da duk wanda ya bi ku a imani da Allah ku za ku rinjaye a ga wannan Allah ya ba shi wannan tabbacin amma da aka zo yin wannan abu kuma sai sai annabi Musa ya fa ya boye tsoro a ransa yana jin tsoro kada fa ba ruwan Allah Allah yana ba Allah yana yana iya ba da nasara akan su Allah yana ba yana ba Allah yana iya ba su nasara akan ka ba wani abu ne a wurin Allah to saboda haka sai saboda haka annabi Musa sai ya boye wannan tsoro a cikin zuciyarsa haifu da ya kawo hauru tsoro sai ya kama annabi Musa ma kama da ismadi da rashiwa yana da cikakkiyar isma بعد ما سمع بعد ما سمع bayan abin da yaji sai wakatar risalatu ma sami'a ya zikirin abin da Allah ya gaya masa lokacin da zai aiko shi da manzanci kuma zalika yace wannan abu da ya faru ba wani abu bane illa li adam amnihi makarullahi ta'ala dan kada kuma yaji Allah ya bashi wannan tabbaci kuma ya amince to in ya amince fa za ya amanu makarullahi sai zama ya amince nan fi halin min al-ahwali a cikin kowane hali da cikin halaye ومثل هذا irin wannan shi ma to kaga annabi Musa kenan irin wannan ta auku gare shi amma bai karkata ga abin da aka faɗa masa ba ومثل هذا irin wannan ne ma ma waqa lin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm badr abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin badr fa inna sallallahu alaihi wasallam dan Allah kana wa'adahu rabbu azza wa jalla an-nasra Allah yayi wa annabi alƙawari zai taimake shi ala quraish bisa ga quraishawa والظفر بهم الله يا القرن زي زي رنجاي زي سامر ابو اكن زي رنجاي زي رنجاي واراه مصارعهم الله ما يرونا مثل عند ذا كشوان عند ذا كشوان عند ذا كشوان عند ذا كشوان الله يرونا النبي اما يا اكاي ومع ذلك ترى ذاك لما راها يرتدي قريش وتسوب من كثير الرمل wato suna ta fitowa daga tulin yashi din nan suna ta fitowa ga yakin badar kala sai manzo Allah ya Allahumma ya ubangiji da hadhihi quraish ga fa quraishawa nan ja'at tundur fakhriha suna ta al-fakhri wa qulaiha na ta kama tahaduka suna fatan wato su su su bauke maka ko kuma su wato kazzibu wato kazzibu rasulaka sun zo ba suna so kare ta manzon ya Allah Allahumma nasaraka allazi wa'atani Allah taimakon nan fa da jama'a alƙawari ka cika a cika alƙawarin da kai mun Allah ina roƙon alƙawarin nan da kai mun cewa zan rija ya kan ka gani kaga Allah ya tabbatar da annabi zai nazara a kansu har an nuna mai wurin da za a kashe suwa na da suwa na da suwa ne amma duk da haka da aka zo wurin sai kuma tsoro ya kama kada ya yi amru daga wannan abu da Allah ya gaya masa kai saboda haka kai ma ɗan tijaniya kar kai amnu game da waɗannan falala da ta an faɗa kan tijariya ka zama ko ka zama ko bainar ko misal ta'ir ko bainar raja wal khawf kum misal ta'ir ka zama kamar sun su tsakanin raja da khawf dama raja'u aw khawf akwai wani abu karka tafi akan raja duka karka tafi kuma akan khawf duka ثم لما توسه دو da sahun yaƙi kuma aka yi sahu lirkitar na yaƙi in azala na hiyatan duk da haka ne manzo Allah sai koma wani gefe kuma wanda shi kadai fil harishi yastajiz billahi yana ta neman taimako yana ta neman taimakon ubangiji wa abubakar qa'imun ala rabihi yahrisu sayyidina abubakar yana kai akan manzo Allah yana masa gadi ko ya kulu manzo Allah abubakar na cewa da manzo Allah da munaka da kaka rabbaka kamar wato gamiyar da kake wa Allah kana kai masa gamiya sai makon da kake mana da wani Allah sai makon da kai mana ka daina fa inna Allah munjizun laka ma wa'adaka bi Allah zai zartar da abin da ya maka alƙawarin da yi ne taimako وهو صلى الله عليه وسلم أما دلت حق من ذا الله لا يقلع عن المناشرة به ينكي قبرا جميعا من ليجي الله با والاستجابة بحنا بدينا لمن تمكو أولا الله با إلى غير هذا ذو قوانا وانا مما أشار إليه الآية القرآنية الكريمة daga irin abin da ayoyin alkurani masu girma suka yi nuni fi haƙƙin anbiya ya cikin haƙƙin annabawa alaihi salatu wa salam amin ta Allah ya tabbata a gare su to da haka kara'im kara'im ma min ma ya da abin da ke nuna ba ala idan khawfihim bisa da girman tsoron su na Allah madaukakin sarki alladhi lam yakun yuzayiruhum fi halin min ahwal wanda Allah ko bai zama yana gushe musu ba a kowane hali daga cikin halaye وذلك يتولى كل أن خوفهم ورن لسكي على قدر معرفتهم درسنا سوري سود الله مدو سنو سود الله سن سنية دا الله يكي لو دا نفسك جن سورا سد أبن نيبا سنا أمنشي دا سد أكري سنا جن سورا الله فأبرون الله شاء الله يدورا كافري أكنك ko Allah ya dora ka akan kafiri duk ba wannan abu ne sai a maka abu a maka abu ba ruwan Allah wannan abin da haka haka bai rage darajar ka ba a wurinsa bai ba ruwan Allah saboda haka cikin tsoron Allah wa karwara da ya zo shi haƙi sahabatu radiyallahu anhu a cikin haƙin sahabbai Allah ya dade su mimma ya dillu shi ma daga abin da yake nuna ala adami amnihin su ma ba shi amnu wa min makarillahi ta'ala daga makarin Allah ma kamali fadilatin da rashin sahabbai mutane da masu fifiko mafi fita ne wasu butu khususiyatihim cewa suna da khasiyoyi tabbatacciya التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين والدوني بإرضاء بعد cikin fararna da cikin dalibai ma adal anbiya aw al mursalin hum banna annabawa da sahabbai sai da da manzanni to sai a daraja sai sahabban annabi wa kazalika saboda haka nan ma biya kibar tabi'ina a cikin haƙƙin manyan manyan tabi'ai ma kuwata imanin su ma tare da karfin imanin su wa shiddati musabahatihim da tsananin biyayya su ga annabi وخسرت مجاهدتهم da yawan wato kokarin su allazi allati ukhsisu biha wanda aka ke wanda su da ita amma adabun ga wanda wanda ba su ba mimman ba adabun daga wanda suka zo bayan su kuma duk da haka ba su zama sun yi amnu ba wa bil jumlati malan yace kai gabaki daya dai wa qad qala al ulama malamai sun ce at taqiqu abinda ake cewa sakantancewa huwa anna al wa'da shi al qawli la yamna'u ad dahshata wato baya hana timaucewa an maka alƙawarin za a yi maka ba za a yi maka ba amma ba zai hana ka yi ce ba kamar kamar labarin annabi Musa da annabi da muka faɗa a yakin Badar duk da wato alƙawarin da aka yi masa amma da abin ya zo sai ya gigi suka gigi ta wa khawfu sadmati bai hana tsoron wato sadma karo abu ya zo maka ba akan inda kake zuwa duk wato alƙawari bai hana wannan kama sai qau kamar inda irin wannan zai aqul al-anbiya ya alayhi salatu wa salam ga annabawa aminta Allah gare shi da fata gare shi yawmal qiyamah rana al-qiyama kaga al-qiyama an ce dukkan annabawa kowa yana cikin furgita duk da cewa sun san suna cikin aminci to kaga kaga wa'adin Allah cewa su ba abin da zai same su bai hana su ji cewa a wannan rana ba والعشرة المبشرون بالجنة فما النبي النجوما ذاك يمس البشر الجنة كانوا يخافون سوء العاقبة جد وانا القولي كان النبي يمس يمس الجنة يمس البشر في الدنيا سنجن قرم فتشكاوا ممونة شكاوا لاحتمالات مصبوطة وسأبوا تسكى فيه هو وانظر كدوه من الكافي الأجيك من السيم الرياض ذاك وانا بيان أتليه ولو تتبعنا ما ليس لغاية بي ما ورد عبد الله في ذلك أتكون ونم بهذه نرش أمنه لعبضاء بنا إلى التطويل إذا مغنتا كي مقصوم بهاني وخرج بنا عن المقصود إذا منفتك برن أبو النبي وانظر كدوب صحيح الإمام البخاري في باب خوف الأمن من أن يحبط عمله كدوب ونم بابي أسمي سيول بهاري ذا بياني أسمي من كتاب الإيمان من كتاب كتاب الإيمان أتكلم باب الخوف خوف المؤمن من هاي بدأ عمله ذهب قولنا ما ما ذكره شراحه دار من ما شجر من سيد الباري في في هذا المحل أو النموري أيضا بقى ففيه كفاية وعضوات الراتب والله ولي التوفيق الذي مجبن جاجرا وقد كان سيدنا رضي الله عنه شهدا أن لا يدري هذا كثيرا دعوة ma yuhazziru kaseeran ma yuhazziru asabahu dewa yakan tsoratar da sahabbansa minhu daga amnu daga makarullahi wa yadlu yana karantawa fi kulli marta a kowane lokaci yana karanta kaulahu ta'ala fadin Allah da yake cewa la ya'manu makarallahi illa alqawm khasirun ba mai amincewa makarullahi sai mutane wanda suka tafabu wa khususan musamman shi da yake karanta wannan aya idza zakara idan ya ambaci malahu irin falalan da yake da ita wali ashabi ko ya faɗi irin falalan da sabon su yake da shi sai na khususiyya da da khususiyya sai ta amma fala ya amanu makarallahi illa al-qawm al-kafir ala wajhi tabshiri yana yi ne bisa ga fuskar yin bishara lahum ga su yan uwa wa tahadduth bin ni'mati ko yana faɗa musu dan tahadduthi da ni'imomin Allah in ya faɗi irin abin da ke da shi na falala ya faɗa abin da sabon suke da shi na fala in ya gama to sai ya faɗi wannan aya fa innahu ma zakara shay'an min zalika shi da yana bai taɓa faɗan wani abu daga cikin falalar da ta shafe shi ko ta shafe yan gare ka ba illa wa qayyadahu bi qawlin sai ya qayyade wannan magana da faɗan sa hada yace amma wannan fa da kaje mun faɗa duka na falalar nan in salimna min makarillahi ta'ala sai ba mun kuɓuta daga makarillahi hada da abubuwa al'adar shi da zamu kenan مدة حياتي متقرفة متقرة وتصل الجنة رضي الله عنه على ذلك وكان كثيرا بيوش الجاني ما يقول يكن سوى متبرئا ينا قبتا من كل ما يجب أمانة daga dukkan abin da ke nuna wato wajen cin amnu min makarin lahi ta'ala lahu ga shigare shi wani ashabi da sahabbansa shehu zan saka ya ce ma inda na ba fa wani abu da muke da shi illa fadlullahi ta'ala sai farallar Allah kuro wace ba a tura sulihi da kuma ceton annabin sallallahu alaihi wasallam ثم لما هنازم الكلام سنن لما لا يجمع قوم مغنى ست عليه الشيخ رضي الله عنه مغنى وعليه شوط الجاري وبيان سند هذا الورد بين بيان كما سند وانا ورد ما توقفي وما لآخره من الفضل يفدكما أبندا dan tariqa da ya karɓi tariqa da yake da shi ne daga farara wa kana al-wirdu wurdi kuma ya zama indama yuhafu an shaykh radiyallahu anhu ana karbani da shaykh jana Allah ya dare shi aw amman wasalahu al-idhn ko kuma a karɓa ga wanda izini ya same shi fi dai minhu gaba da wurdin min tariqin sihhat ta hanya ta ingantacciya ma'amura'at al-ahliyyah tare da kiyayewar cancanta al-mashru'atu wacce take aban shartanta fi zalika abada wurdi atba'an nazimu ومثل مريم سيبي يرجع زنشنسة ما تقدم عبن لي قباتا لبيان صفة المقدم شين زي بيانكم وهي مقدم ياسوكم مقدم يسكي المعزون له ونداك مسعيدني في الإداء قباتا ولدي فقال سيدي صفة المقدم أي هذا ونم بحث وأتوب الشين نصفة المقدم نصفة المقدم aw faslun ko kuma wannan fasali ne wanda zai zakara sifatul muqaddam wanda zai wato bayanin sifa ta muqaddam ya muqaye muqaddam aw na hawa zalika kuma kamar wannan kala sai ce yudihi man qaddamahu shaykhu wala yuqaddimu al-ghayra wa man hasada ذاك له من شيءه ويجري ذاك المقدم ممر الدهر وليس يخلو الدهر من مقدمه ملقن أورال هذا العلم ita yudi man kaddama wa shehu wanda ake ce mukaddami shine wanda shehu zani ya kaddama shi yake bada wurdi wala yuqaddimu al-ghayra wanda ba a kaddama shi ba ya bada wurdi shi wa man hasala sai wanda ya tabbatar da zaka wannan izini din da mukaddaman shi min shehi ya samu izini ne daga shehinsa wai jiriza wannan yana gudana ga muqaddami ga muqaddami mamarrar da da mutaqal zamani inda tana da izini in gatacce to kaza muqaddami zaka iya bada urdin shi wajani walaysa yahlu ad-dahru min muqaddim zamani bai taba wubinta ce ba muqaddami ne shi wajani mai bada wurin da har al-qiyama ta ji ba a zawa kullakinin mai bada aura da hazal alami wurdan wannan sananne shine malami sananne shine shuddan ita aqamiru lamiri fi yutihi yutihi da yace yutihi liwurdi hi dinnan wurdi kenabi wa ma'ana yutihi huna bin da kenabi da ibada shi ayu lakinahu wa ya'zir bihi yalakkana wurdin idan ya bi wa ma'ana qaddamahu huna ay amarahu an yulakkina an-nasa ya maka umarni ya lakana mutane bi an qala lahu shine yace da shi qad azintu laka wa ajaztu laka na maka izini na maka ijaba an tulaqin nas hadha alwirda kalakana wa mutane wannan wurdi wa shaykh al-awwal man qaddamahu shaykh shaykh din na farko al-murad bihi abin da yake nufi da shi ana sayyidina radiyallahu anhu dan wa thani min shaykhihi shaykh nabi kuma ya hada min yana yi wa an yura da bi sayyidina shi ma shaykh dan ake nufi ayyalan dana ويكون المراد sai abin nufi ya zama man hasala lahu al-izn fi zalika shine wanda ya samu izini a cikin bada hurri din wa in bi wasidatin qura da wasida ne walau ta'addadat ko da wasida ta kirsayin ta ta yawa ila akhir ad-dahr zuwa karshen zamani wa yahtamil yana yiwa kuma sai sai yidin nabiyu an yurada bi abin da yake nufi muqaddami allazi azna lahu wanda aka masa a shawaye masa izini فإنه يطلق عليه شيخا بمعنى كلمة الشيخ أيضا بدا باعتبار تقديمه على غيره إن قال ولد قبعت التشيخ تقول إنسا ممن يأخذ أرض ذلك قول من تقول إنسا وقوله ليتكم ويجري ذا في المقدم أن يستمر العمل وأنم أيتي زي تقبا كمقدمي للإعطاء كباير وعلى هذا بسجونا بأن لا يلقن بأن لا يلقن أحد هذا الورد سوى والبعض بعد وأنه للبا إلا من حصل له الإذن الصحيح سوى ليس عن إذنه من تجد في ذلك أباد أباد ورد والدهر كما يقول الجميع الدهر الزمان الزامني وملقن اسم فاعل لقنه شاء فتلقنه إذ أخذه من فيه مشابهة wato wannan in ka karba daga daga wurin sa baka da baka ya kule shi abinda malam ke cewa wannan baiti eh wa inna ma yuqi hadha al-wurd al-muhammadi sharifa wanda yake bada wannan wurdi madaukaki abin nan gana ga muhammadu wa yulqina hadha sirra al-ahmadi al-munifa wanda yake lakada wannan sirri ahmadi al-munifa madaukaki man habar da wani izinin sahihu sai wanda yake da izini ingantacce da lafazi sarihi da lafazi ingantacce kaddamtu wa ajjansu ne sai da na a shekh radallahu da bishiyar jan Allah ya rabi au min man habar da hu zalika minhu ko kuma wanda ya samu izinin da bishiyar jan ya maka walau bi wasu ilin koda da wasu ɗame au wa fa'ida koda da wasu ɗoɗi ma da jaddadan da take sabunta ila akhirin da har zuwa ƙarshen zamani wa in ta kasarar koda ta yi yawa wata addalar ta yi yawa ta kiri dubu la'annar dahar dan zamani la ya halu bai wofinta da mukaddami ma da matin duniya matakan duniya na nan ba duniya ba za ta wofinta amma yi lantin aura da hazar imani ga wanda yake ba da wurin wannan shugaba ba don me ya kamanin na biyu don lamanar da manzan Allah ya yi lahu ga shehu da بقاء طريقه سوى طريق أسرع ذات وانزوك بقاء الليالي والأيام دي أقوية والدقوبة سوى طريق الجانية أبو أقوية مغالا يلا ممكن هذا ثم إن الإذن أعطنا إذن في تقديم أباد وظيفة ووردي أي في تلقين الورد أباد وردي تشترط فيه الأهلية أن أشرقا تشمشنك وأن ذا مقدمي على السنن المعروف بتبعينها سننية والنهج المعلوم لحنيا والتجاب السابع فليس الإذن عندنا في تلقين الورد جريا على نهج الإذن يتي إذني أو رم أبان وردي باوينا قرانا نبينا بحنيا إذني في ذكره ذكرا دور دم بقر كعبا كما يفهمه من لا علم عنده كما عند والنبي العلمي با علمي أولا فيك فإن هذا فإن الإذن في إذن في ذكر الورد أمة وردي لا يزال فيه عندنا ba a jartantawa a wurinmu a wurdi illa ardu shuruɗi sai an kawo sharaɗai al-mashruɗa fi da aka jartanta a ciki ala muridin dukhuli ga wanda yake son shiga fi tsareki a hanya wai qarri da halahu a tabbatar masa da wayannan sharuɗa hatta ya ta'aqqadaha har ya gane su ya fahimci sharadi ne kaza sharadin da kaza sharadi kaza sharadi da kaza a gaya maka kafin a baka fa idza qabila idan ka wannan sharuɗai أذن له من الورد أما إذنه أو شنو وانا ورد أيا كان قوة من المسلمين كذلك أما يلوم مسلمين ذكر النمجني أو أنثى قومة كبيرا ببني أو صغيرا قرني حرا تاري أو أبدا قوماما بائعا نبن الله أو آسيا قومي سأمن الله لي من غير توقف بعد ذلك أي آية أو شيء ما تكون wala nazarin ba tare da wani duwa ila shay'in zuwa ga wani abu illa ma zikira sai illa illa ila ma zikira zuwa ga abin da sai zuwa ga abin da aka bada min qabulihi shuruba faqat cewa ya zama ya karɓi sharɗin da an gaya masa kam inda an gaya masa sharɗai kaza da kaza da kaza da kaza an gaya masa ya kaza sai a bashi wa amma na izini amma izini fi talqinihi a cikin talqin bashi fa yusarru fi mura'atul ahliya ana ana kula da wato cancanta wanda za a ba muqaddaman cikin ya zama ya cancanta wala yu'zanu zalika ba a izini ga wannan illa liman zara alayhi min shawahidi alhaliyati sai ga wanda shaidu na hali suka bayyana gare shi ma yufidu ghalabatan zanni fi ta'alihi fi ta'khirihi lidhalika gaban da yake fa'idan ta rinjaya da zato a cancanta daga wannan din wa bar sarraha sayyidina radiyallahu anhu shuddan Allah ya ya bayyana shi ma wa qabna alayhi da abin da muka gani من الإجابات الإجابة لي بخط يده المباركة لربوتن هلن من البركة ومن المتفق عليه أبنك وأنا لتشفون لك إتفاقي أكلنا من جميع أئمة الطريق إذا ذكرني وأقبل من طريقة قديما وحديثا ندى لنا ينزو واستعنسوا رضي الله عنه تمثيل سوى sa'adatu radiyallahu anhu bi nasar fi nasanadu ilayhi sun ɗebe kewa ga shahudin janibi abinda suka dogara zuwa gare shi bi na alƙawli ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi al hawa da wannan suke ya dawudu mun sanya ka khalifa a bayan ƙasa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya karka bi son zuciya saboda daga cikin ahaliya mutum ya zama mai gaskiya ne daga cikin ahaliya mutum ya zama ba mai bin sarrai ba ne al'aya da azuwa ƙarshen aya wani abu ƙauli ta'ala da kuma faɗin Allah da yake ta'udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi kyakkyawa ka zama mai hikima ka zama mai wa'azi kyakkyawa ya daga cikin ahaliya وله قوله تعالى لكما وفتن الله ليجد وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وتكرم من أهلية متين يزما ما أبو شم بصيرة وغير ذلك تقولون فاتباع الحق بغض الجاء وترك اتباع الهوى دبر بنصر الري والدعاء إلى الله بالحكمة ذكر أدعاء الله بالحكمة دعاء ذي كجاوة وعلى بصيرة قمت تنفيرا هو معنى الأحلية وشنا بنا جميعهم لا وإذا مقدمين إذا ما هنا لو أن أموا سنة أحلية أجنبا المشروع أبو الزمع دوا عند أهل الطريق أو رمى أبو طريقة والنازم رحمه الله من مدد يجعل الله يجد أنسى تعالى إنما ترجم هذا الفضل يا ترجم روانا فضلين بقوله دفت فلسل صفة المقدم قصدا منه الى التنبيه ابن ده yake nufi ina so ya fadakar ala anna al-ahliyata tantanta fi taqdim aw al-muqaddamanti la bid la budda min mura'ata ma maqa'ad al-kiyaye wa ghayr muqaddami ila ma tantanta lakinnahu li dhik an-nazmi amma saboda kuncin waka iktaba simalan yawadatu bistilahi da sharadinsa usul al-izni sa'ad wa izni bai magana akan ahliya ba sai kawai ya magana cewa da zai zama mukaddami ya zama yana da ilimi ingantacce saboda waka a bashi wata suka mai kunci bai magana kan ahaliya ba amma wanda za a bashi kafin a izinin sai ya zama yana da ahaliya da shanta din ya zama وصول الإذن السري من العازم المعظوم له من إذني قول ذا أو إذني يعني في التلقين عباده الإذن لأن الإذن dan izini fihi luzumul haniyati akwai fatan luzumar cancanta a cikin sa wa far'un anha kuma reshe ne na dinna muqaddaman cikin wanda zai zama muqaddami bayan izini din da yake rashi to daga cikin rassan shine ahliya wala yujad illa haythu tujad ahliya ba a samun izini sai inda cancanta take ولا ينشو إلا أنها إذن ما بايا سأموا سيدولا تنتمدا ولا ينبنى إلا عليها باع, إذ باع جنى إذني في أكن تنتمدا وهو بلا, بلا هي إذني ba tare da cancanta ba fi haizul mustahi yana tsakanin abin da yake ne wanda yake mustahi mustahil wujud abin da yake mustahil samuwa bin nisbati lil muta'aribi dangane da abin da yake sananne inda arif tariq a wurin ma abin da tariqa al muttafaq alayhi wanda an ittifaqi akai shi ma bainahum cikin abin da yake tsakanin su fil qadimi wal hadisi su ahli tariq din wannan da da na yanzu wa ma'anar ahadiyati in ahliyat indana idan kalimin ce ahaliya a wurin mu taqriban a magana ta kusa da za a yi sauran ganewa ma'arifatu ma la budda minhu mutum ya zama ya san abin da ke ba makawa na sha'anin dariƙa da ma ya ta'allaku bil wurd da duk abin da ya shafi wurdi ka arkani ya zama ya san rukunan wurdi allati la taqumu illa min hawan da wurdin bai tabbata sai da su wa ma'rifatu waqtihi ya san ya san lokacin wurdi al ikhtiyari wa daruri lokacin sannan mutari da na larura ومعرفة شروطه يلما كما يعرفن شروطا ورد التي لا تصح إلا معها وأن ورد بيت ذنب سيده وكذلك مالية يلما كما يعرفن شرطين كمالا منها نورد أيضا ضلع ولا أقل إتكيباء ما في كنتنت من معرفة شروط الصحة مقدمي يلما يعرفن شرطين إن ذنب نورد ثم معرفة ما يبدله يسمون إيه إنك إذا بعد وردي وما يدخله من النقص إن كوايا تاشد الجمهور دي هذا أي والخلل وأنت أمون كسكولي الجمهور دي إن يا فارو يا ذا أي جملة كما تمقدر به هذا وما يجيزه وما يجيز يجبر به ذلك إذا أبن لك الثورة ورجي لشيء أن يكون كسكولي يا ذا أجارة ثم ما يلزم من مريد الدخول سنة يسمكما wanda ya zo zai shiga tsarika ɗin nan ne ya kamata ya lizimta inda iradatu da kola insan da ya zo zai shiga wa ba da hukuman bayan ya shiga wani abubuwa ya kamata ya gare shi kuma ma'arifatul azkarin lazima sannan kuma ya kamata shi muqaddami ya san zikirai wanda suke lazimi bi lizumil wurdul aqli bi lizimta wurdul aqli wa ma la hadhihi al awqati san lokutan da ake yin su wa ma yuqba min haya san me ake ramawa kalwirdi kamar wurdi وما لا يقضى يتنقم إيبا أراما با إذا فات وقته اللوك جنسها يا وجه فبمعرفة هذه الأمور ولكن وإن الأمر نيبا يسيح رجوع إخوانه إليه تنتجانيا تنقوى قد يقوم هذا قريب دون أبي أبار أتنور نفس قد يتنبيش قد أمسا كما يشكل عليه قد أبن لديك تمسك أو يعرض لهم فو أبن ليبدلوا منكم في أمر طريقين أتكلم من طريقه ثم بعد هذا سنن بايا ونن كما ma'arifatu ma yuradu min al-dukhul san kuma me ake nufi da shiga din fi turuqil mashayikh a cikin hanyar shehunai ko fi ayi shay'in a cikin wani abu ne kuma ko li ayi shay'in dan me yuhabuna ake ambo ake ambatar su wato shehunai bi ya kamata wato wanda yake muqaddami ya san irin ya san waɗannan abubuwa ba kawai a baka muqaddamanci baka san komai ba baka san abin da ke fatawa baka san abin da ke gyarawa wa baka san ka ba baka san ka ba ma baka to ba haka ya kamata mu kaddare farko ya zama ya tantanta a bashi kafin izini din a haliya ita ce mafi ita ce a duba ya tantanta ko bai tantanta ba don hukunta hukuntan wurin kamar dai da muke faɗa a cikin ya'udul farida ka san wato hukunce hukuncen wurin sannan ka san kuma hukunce hukuncen tsarki sannan ka samu kunta hukuncin sallah to haka ya kamata fatiha da salatul fatiha لا تمسك قولنا بهذا والله كثير يدرك المنظورين من بهذا الجلال والإكرام إنك لا تخرج من أسحام ربك والجنة الحمد لله